الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته don kuwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujish na ilmul qira'at al-mutawatira wa shadda wasilatuhu ma kuwa alaqatuhu ma bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 55 muna cikin suratul anfal muna fata Allah subhanahu wataala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljannatul firdaus al-a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya ayin da za mu tashi a kanta ita ce wato aya ta 42 a cikin suratu al'amfal a shafi na 182 wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala in an tumbi al'udwacin duniya muna gani ko? yawuwa to iz kenan da uzkur ko uzkur ku tuna an tumkumu min nai bil'udwacin duniya an gani ko? imam ibn kafir al-makki da imamu abu amr ibn al'ala al-basri da yaqub al-basri sun karanta bil idwa mun gane ko to an ka ce udwa shine gaba a duniya ba ta duniya ba ana nufin wanda an mafi kusa mu'annatu ne da adana suna gaba ta ruwa ta kusa wa hum su kuma kafirai bil udwatil quswa suna gaba mafi nisa kinan kowane yana bangare daban-daban an gani ko to kaga da larabci an ce al'uduwa gaba ya an ce al'iduwa gaba ba sai kuma bai ba to wannan al-qira'at ke sauran qurra da mun kawo su sun karanta uduwa waɗanda mun kawo guda uku ibn kathir da abu amr da yaqub sun karanta aiduwa sannan a larabci ana cewa aduwa amma bai tabbata ba qira'a amma a larabci akwai shi sai zamanto musallatul lughawi mustahidul ma'ana ibn malik ya yi baiti dubu cikin wannan al'ilam bi musallatil kana sai Allah subhanahu wataala ya ce warrakbu asfala minkum su ko ayari suna can kasa da ma'ana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai tare ayarin qurayshawa wanda ya zo daga kasar sham wanda su Abu Sufyan suna nan saboda mushrikai sun kwace dukiyar musulmi a Makka sun kakkashe sun kode su yanzu kuma ya musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam ya hijira a madina an samu daula kiran yanzu za a yake kafare an gane ko to sai Allah ce walau tawa'at da dai kun yi alƙawalin za a haɗu saboda da mutanen makka da mutanen madina ba alƙawalin za a haɗu ba tunda su mutanen makka sun yi tori don su tsare dukiyarsu ba sai kuma fahimta ba su ko musulmi sun fita ne don su tare ayin ba sun fita ne don su yi ba don su yi yaki Allah ce kama akhrijaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun ay musahida Allah ce to da kun yi alƙawlin a hadu la khtalaftum fil mi'ad da kun saba a cikin alƙawli mi'ad asalin shi mai wa'ad min mala abdullah daga wa'ad sai an kamar da wawun kuma ya'un saboda kasara ta gabace sai Allah ce walakin li yaqdi Allahu amran kana maf'ula dan saboda Allah ya zartar da wani al'amari mafulan wanda yake abin zartarwa an gane ko yawwa to me yasa Allah yayi wannan ya kaddara wannan sai Allah ce li ya halika man halaka an bayyana domin wanda zai halaka ya halaka akan hujja da dalili an gane ko gaskiya ta bayyana gare shi ya fi karba ya fi karba an gane ko ko wanda zai tabbata akan kafirci in ma ba dauke shi wacce halaka ta mutuwa ko ya dauki duka guda biyu wanda ya mutu shi halaka wanda ya doge aka kahirci ya halaka domin kahirci halaka ne to wa yahya man hayya an bayyana wanda kuma zai rayu ma'ana zai ci gaba da rayuwa kenan an gane ko koko wanda zai doge akan imani shi ma ya doge akan mi an bayyana akan hujja to idan muka duba imamu nafi an gane ko almadani da imamu abu ja'far almadani sun zami almadani yari da imamu yaqub al-hadrami al-basri da kuma khalaf al-ashir al-kufi da kuma imamu shu'ba wanda rawi ne na wato asim al-kufi da kuma imamu al-bazzi wanda rawi ne na ibnu kathir sun karanta wa yahya man hayya an bayyana wa yahya man hayya hayya an bayyana musul ko mutu ba sauran sun karanta wa yahya man hayya an bayyana an gane ko yawwa to sai malamai sun ka ce kinan nan abinda ya kamata a fahimta wasu yi fakkul idga wanda suka ce hayiya sun yi fakkul idga ba sani ko mun fahimta ba sai sun ce toyo duk larabawa suna da wannan lokata ne mashhura ta ne fi kulli ma akhiruhu an gane ko ya ani min al madi duk fi'ili madi a larabci wanda ne zama to karshen shi ya umbiyu ulahu ma maksura an gane ko ɗaya daga cinsu tana da kasra ita farko tana da kasra shine ulahu na huwa ayya wa hayya ayya ayya shi ya gaji a fa'ayina bil khalqil awwal ko ayya ya kasa magana ya dabi cikin to kina ana cewa ayya ko a ce ayya kuma ana cewa hayya ko a ce hayya ba sani ko mun fahimta ba yawwa idan wannan duka dai ma'anar su ɗaya ba bambanci sai Allah ce wa inna Allah la sami'un alim an gane ko kuma tabbat Allah subhanahu wata'ala sami'un mai jina yana jin abin da kuka hudi da abin da suka hudi alimun masani na da niyyar ko da niyyar su in kun ga ya baku nasara to ya san dalilin da yasa wato ya baku nasara ba sani ko mun fahimta yawwa yana da kyau a fahimci wannan na'am a ayata abin nan mun yi mantuwa wajen ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت كو وان الله مع المؤمنين من كتري من منشي آية تشاتر أسم سورة الأنفال أنقالي كو يوى وانا آية كنن وجه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح كو يمكنني مكين نسا كو بوئي wasu malamai suka ce in tastaftihu kafin rake kafin aje yakin badar sun zo bakin ka'aba sun kai roƙo sun kace da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da akan sai Allah ya bashi nasara wasu malamai su ce in tastaftihu mu'minai ake nufi saboda kafin a fita Madina sun yi neman cin nasara ko kuma idan in tastaftihu da mu'minai da kafirai duk ayat ta shafi tunda kowa ya roƙa faqad ja'akum al-fathu in kun nemi nasara to fa nasara fa ta zo in mu'minai da sun ci nasara fathu lakum in kuma kafin na ja al-fathu alaikum to wa in ta'udu na ud a wa in tantahu in kun kame fa huwa khairul lakum to shi ne fi alkhairi kuma ra in kun bar kafirci ko ko wa in tantahu kumin ne in kun bar jayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin sun yi da kama akhrajaka rabbuka min baytika haka inna fariqan minal mu'minina lakarihun fa huwa khairul lakum to shi ne alkhairi gare wa in ta'udu na'ud in kun sake dawowa ku kafirai za a dawo ko kuwa in ta'udu in kun sake jayya na'ud za mu saukar da ayoyin da suke hana muku wannan walan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kafarat jama'a kuma za ta amfana da ku da komai ku kafirai tunda sun yi mu'min ne yawa ko ko walan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kafarat ku sani ku mu'min ne jama'a ku kota yawa ba ita ce ba ku nasara ba dan ya ce laqad nasarakum Allah fi mawatin kathira wa yawm hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an to wa anna Allah ma'al mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da mu'minai an gane ko imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani da imamu ibn amir al-dimashqi da imamu hafs wanda rawi ne na asim al-kufi sun karanta wa anna allaha ma'al mu'minina ko ba karan bane yawwa to su ko sauran sun karanta wa inna allaha ma'al mu'minina to wanda sun karanta wa inna allaha ma'al mu'minin sai ta zama to sai ta zama to istilafi kinan wata magana ce wanda sun ka karanta kuma wa anna allaha ma'al mu'minin sai sun ka ce cikin qala'idul fikr zaka kaddara lamu ala taqdiril lam li anna wa li anna allaha ma'al mu'minin kun gane ko wanga mun mance shi ke samu ka dawo kan shi to aya ta gaba wadda za mu tashi a kanta abin nan aya ce ta 44 amma ita ba ta fassaruwa ko ba a yi tojihin sai an koma ayoyin da ke gabanta sai mun koma aya ta 43 sai mu haɗa tarta mu sai Allah ce iz yurikahumullahu lokacin da Allah yake nuna maka kafin rafi manamika a cikin baccinka ana magana ne da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalilan kadan an gare ko ma'ana Allah ya nuna maka su yan kadan duk da ke sun ce qalilan baccinka da kai yi dan kadan amma dai abin da yi dacewa shine qalilan wato Allah ya nuna maka adadin kafirai kadan wa alaihi salam sai Allah ce walau arakahum kaseeran da Allah ya nuna maka su da yawa lafashiltum da kun ragwance shine alfashil amma da suna amfani da shi mutum ya hade a jarabawa wasu malaman suka ce ba amfani da shi wasu suka ce a'a ne dama wanda ya ragwance ya shiga gaba to wala tanaza'tum fil amri Allah ce da kun yi jayayya a cikin al'amari walakin Allah sallam sai dai Allah ne ya tsira tas ma'ana Allah san za a yi jayayya sai shi kinan sai bai nuna maka su masu yawa akwai wani mai karatu duk da yake wannan ba kistan ma ba sai ma mun kawo ta ba iya hudin karatu ba an ba shi harda walakin Allah sallam ya dauko abun ya shina harda yana rike da ruje walakin Allah salmai walakin Allah salmai to salmai wasu wata mace da aka ce ba salmai ba salama ce wasu kuce ma salmai to inna Allah alimun bi zati sudur Allah masani na game da abinda ma abuciya kirji ta dauka sai a ce abinda zuciya ta dauka asalin wasar shi zati sudur zatu muhannas ne na za bi ma'ana sahib ma'abuce kirji zuciya ake mukin na an wadi wurin gana kidayatun anil qalb sai Allah ce wa iz yurikumuhum kuma ku tuna lokacin da Allah yake goda muku su yurikumu mala abdullahi alwawu sunanta wawul ishba wawu cikin larabci kala kala ta kai ka wawun kala 30 shi yasa wani rubuta doktora akan wawu wa idh yurikumuhum kutuna lokacin da Allah ya nuna muku su idil taqaitum lokacin da kun ka hadu nan yanzu an bar zancan bacci ke fi ayunikum qalilan cikin idon ku suna yan kadan wa yuqallilukum fi ayunihi sai kuma Allah ya karamtar da ku a cikin idon su dama ku kadan ne kuma sai Allah ya ƙara nuna musu karamcin ku don saboda ku in kun gane su yan kadan za ku yi za ku ji karfin tunkara su su ko in sun gane ku yan kadan za su gane za su yi muku zama guda suna kallon ku birarra ko birrai kuna kallon su banana ko ayaba suna kallon ku shanu kuna kallon su dusa mun gane ko to wannan kafin a shiga yaki da an ka shiga yaki kan sai Allah ya nuna ma kowa yadda haɗa amince sai Allah ya nuna ma muminai kafirai sun fi su yawa saboda su ƙara samun ƙarfi an gane ko? sai ce min li ya ƙazi Allahu amuran ka da mafuda don Allah ya zartar da al'amari wanda yake mi ya hukuntar da al'amari wanda yake abin zartarwa muna gane ko? su mai har da ƙur'ani ya hatara akwai walakin li ya ƙazi Allahu amuran ka da mafudan li ya halika mana halaka aya ta 42 sannan kuma akwai liyaqdi Allahu amran kana maf'ulan wa ila Allah turja'u al-umur kamar hadda Qur'ani saboda in ba an tara an ka bayan zuna ana taya a fada cikin matsala kuna gane ko yawwa to sai malamai sun kace kenan nan liyaqdi Allahu amran kana maf'ulan maf'ulan ai ismul maf'ul ko din zattarwa to ai aikin Allah ba halitta bane balatana ce mai maf'ul mun gane ko sai malamai suka ce nan ba ana nufin ba wato shi al'amarin ubangiji mahalitta ne domin maf'ul makhluk na ana nufin abin zartarwa ma'ana umarnin da Allah ya ba ku abu ne wanda yake abin zartarwa amma ita magana ubangiji ba halitta ba ce ba sani kuma kun ta ba yawwa dan kawai da shi fada cikin wannan kadi ba cikin asiratu qur'an da majidu ajuru ta in ba manta ba a cikin suratu an-nisa wajen wa kana amrullahi mafqula ina fata an fahimci in ka ji ba daidai wannan ayar za ka ga bayani da malamai sun kawo don saboda karkata ya kace mafula malamai sun kace abin da ake nuni da al'amuru can cikin suratul nisa'i a cikin asilatul qur'an al-majid a matsala ta 160 shine yace laysa al-muradu bi hadha al-amru ma huwa diddun nahy ba umudi wance na na diddun nahy kishi hadani tunda wannan ba halitta bane balil muradu bihi ma yahdathu min al-hawadith abin da yake faruwa an gane ko shine mafkulan kin abinda Allah halitta wanda zai faruwa shine mafkul masali ko mun fahimta ba yawa to sai Allah subhanahu wataala ce wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ne ake mayar da wato al'amura an gane ko Imam Ibn Amir ad-Dimashqi da Imam Yaqub al-Hadrami al-Basri da Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta wa ila Allah tarji'ul umur ga Allah ne al'amura suke komawa na'am nuna kuma al'amura sun koma kuma turja'u za a mayar da su kinan dai a takaice ne nan ya bamu guda biyu an mayar da su kuma sun koma don ba abin da zai kasancewa sai da ni sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala gano da ke ko yauwa aya ta gaba wadda za mu tashi akanta aya ta 47 ina fata an fahimci to amma wannan aya ta 47 ba ta fusowa sai an kuma ba a yi taujihin ta bari mu kuma ta 45 Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kullu kuka imani idza laqitum fi'atan idan kun ka haɗu wata jama'a akwai irin wannan aya can farko farko amfani ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru can laqitumul ladina kafaru don ku idza laqitum fi'atan don kun ka haɗu wata jama'a fi'atan wadda take jama'a ce fasbutu ku tabbata an gane ko yawwa wadhkurullah kaseeran ku ambaci Allah ambato mai yawa kenan zikran kaseeran la'allakum tuflihuna dan saboda ku rabauta abubuwan da ke sa dan adam ya rabauta a duniya anan kafin mu wuce duk da cewa tujuhul qira'at akwai abubuwan da kamata a gane na akwai wani abu mala Abdullah suna ne al-ihtibak an gane ko ko kuma al-hasb bari mu ci mai al-hasb tunda shi al-ihtibak nau'i ne al-hasb idan laƙaitun fi'ata idan kun kaɗu da jama'a ta ce mi fasbutu asalin shi idan laƙaitun fi'atan kafirata don ya ce ya ayyu hallabi na abin to ku in kun kaɗu da wace jama'a kafirin ke to sanar da ya ce fasbutu wazkurullaha kafiran an gane ko fasbutu suna rena al-istidad alhissi mala abdullahi shi kuma wazkurullaha kasiran suna ne al-istidad al-ma'nawi fasbutu ku tabbata da jikinku da zukatan ku a tsaya can na istidad ne ne hissi ne to wazkurullaha kasiran shi ko bine ne al-istidad al-ma'nawi shi yasa musulunci yace ayi tawazun bainar ruhi wal madda bainal ma'nawiyat an gari kowal masiya a haɗa gudun jiki ba shi ke ba da nasara ba haɗa da ambaton Allah shi yasa in ka rike ɓangare guda matsala da ka samu turawa sai sun ka rike aljanibul mazi sun ka ce kawai duk abinda ba a gani ba a imani shi ba a shi mun gari ko almanawi kuma irin su addinin buda sai suka rike kawai mutum ya tsarkakar dare ne masu ya imani jinsa waɗannan su ne suke yakar addini wanda ya ba wani ɓangare ƙarfi ya bar wani ɓangare su ga mutanen cana ba da suke addinin buda da sun kaga wannan akidar ta ruhi ita kadai ba ta yi sun tumanni sun fi cana sama daga cikin kasashen da suka goda mi kasashe ke riki su kuma turawa su rike jalibul maddi sun ce kawai a rike shi duk abinda ba a gani ba ka a yarda da shi su da yan communist duk da ke asalin turawa su akidar su ta ruhi ta tun da kiristoci amma yanzu ina suna ta kayan cewa kiristanci sun haɗe da 'yan communist duk abin da ba a gani la ilaha sun kace babu wani ubangiji wala kaunu madda duniya kawai abin da ake gani shi ya ce imani da shi wadanda ake ru a yi hatara da su to almuhimmu da sai Allah ce wa ati'u Allah wa rasulahu ko ba ka da muni eh ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam da'a wala tanaza'u ka ku yi gaugawa an gane ko Imam al-Bajsi wanda rawi ne na Ibn Kathir yana karanta wala tanaza'u amma duk ma'ana guda ce kakku yi jayayya fatafsharu sai ku ragwanci wata zahabar yi hukum sai iskan ku ya tafi da a rarrafin ƙarhinku wasu biru ku yi haƙuri inna Allah ma'a sabiri Allah yana tare da masu haƙuri yana tare da su yana taimakon su ma'ana nufin ma'iyya bizzata mun gane ko sai Allah ce to wala takunu kallazina kharaju min diyarihim kakku kasance irin waɗanda sun ka fita daga cikin gidajensu baqaran don saboda girman kai su abuja da suna ganin su ba wanda isa hana su yi abinda suka so wari a annasi imamu yaqub ya karanta wari ya annasi don saboda su yi riya to kaga ri'a a asalin shi ashe riya asalin shi ri'a ne an kamar da alhamza ta koma min ya'u don saboda riya sun ce an ce musu ayarinsu ya cila su koma gida sun ka ce ba su shiga gida sai sun zo hilin bada dama sun biya da 'yan mata da masu yi musu zabaya mai musu mai rera murya an kawo kayan shaye-shaye sun kace to duk da duke so ta tsira su ba su koma sai an zo 'yan mata sun yi tsaye budare an yi rawa an yi rawa an yi rawa an sha giya an tashi saboda a san gogaye manya sun iso domin kaji Allah ce kharaju min darihim fadran wari'a annas saboda mutane su tiya Allah ce wai sudduna an sabilillah kana iya cewa kinan wali yusufdun nasu an sabi da su kange mutane tunda ya an ce kai yana da karfi kaga sai ya samu su ba su imani Allah ce wallahu bima ya'maluna muhit Allah mai cewa yi wani game da abin su ke aikatawa an gane ko to akwai ayoyi aya ta gaba ta 50 amma bari mu haɗe da waɗannan ayoyi Allah ce wa in zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum lokacin da shaytan ya kawata musu ayyukansu an gane ko na a amalahum mujmal al-kufr wal ma'asi kina cikin amaluhum ashirku kina cikin amaluhum shurbul khamr az-zina duk shi dan ya kawata musu wadannan abubuwa an gane ko ko ko shi dan ya kawata musu yaki wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas yace ayyo duk duniya la annabi yace lil jinsi ba wanda yace lil jayu daga cikin mutane yace ga qari wa inni jarul lakum kuma ni makwabcin ku ne ma'ana mai ba ku kariya an ce shi dan ya bayyana a cikin surata wani wani balari a cikin surata bin malik dama akwai kiyayya tsakanin ƙurishawa da ƙabila ta susura bin malik to sai suka ji tsoron in sun fita ana iya kama makka haji to sai shi ɗayan bai cikin sura ta sura bin malik ya ce musu a ai makka wannan kiyayya ba zai kama musu haji kiran kaga ya ba su ya ba su ƙarfi ya ce kuma idan suka je wajen yaƙi jarun lakum shi zai ma iya taimaka musu ta gudu sai kaɗa su cikin haɗari falan ba tara a tilfi a tani Allah ce lokacin da jama'a biyu sun kaga juna an kai ido hudu inji malam bahaushe ko wani lokaci ce ido biyu wani lokaci ido ce ido hudu Allah ce na kaso ala aqibai sai ya koma da baya da baya ya wari ya arce wa qala inni bari'un minkum yace a ina bara daga gare ku inni ara ma la tarawna ina gani abinda ba ku gani inni akhafu Allah yace ni da tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah kuma mai tsananin hukuma kaji shi dan ma ce wai na jin tsoron Allah kaga wannan ai zuke ta mallata ko malam wallahi ƙarya ta shiga bijin tsoron Allah su da su malamai suka ce saboda tsoro na iya kama shi in ya gama lafi wannan tsoro ne a arin amma ba tsoro ba irin wancan wanda yake lazimta ba sai kuma bai ta ba da dama shi ba tsoron Allah shi kai ba mun gane ko yawwa yace wallahu shadidul iqab to sai Allah ce idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum lokacin da an gane ko munafikai suke cewa wallazi na fi qulubihim marad an gane ko da waɗanda cikin zukatansu akwai rashin lafiya ko ka ɗauki munafukan da ake nufi sai zama to alwawu wani ta gayiru sifat lalata ta gayiru zawat sifat ce ta bambanta shi ne ta gayu daga gairu saboda dama munafukai suna da mini rashin lafiya cikin zukatansu wasu ka ce a nan almunafiquna daban alladina fi qulubihim maradun wata jama'a ce daban yace sabbih isma rabbikal ala yace alladhi khalaqa walladhi qaddara ah to walladhi qaddara fa da walladhi akhraja almar'a daban daban su tagayuru wa tunzila tagayuru sifati manzila tagayuru al-zawat almuhimmu dai munafikai da waɗanda akwai ciwo cikin zukatansu ko mun ce wasu nau'i ne na kafirai ko kuma su munafikan daina zarra haula idiyun sun kace waɗanda addininsu ya ruɗe su shi yasa in kana bin Allah kullun wata jarba ta same ka sai a ce saboda kana bin addini sabe to ko kahiri kuma da bai bin Allah ai bai cire majarabawa ba shi yasa kawai in dai ka bi addini jarabawa ta same ka ka gode ma Allah ma da Allah ya jarbe ka cikin addini ba zai gomi da don lada gare ka in kai hakuri sun ka ce kai waɗancan addinin su ya rude su sun kai can wasu an kashe ke su wasu an yi musu launi wai wai na addini da can wai wanda in ka mutu aljanna za a baka igar rahaula addini haka munafikai suke faɗa amma akwai ƙayya akwai rudi na addini wanda ba a son shi wanda rudi suke cewa wanga mai kyau ne tunda kayi imani ka ka aiki na gari amma akwai karyace-karyacen da mutum zai yi cikin addini ya kara su sai su hudu mutane wanda ba a yadda da shi ba Allah ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillahi liyahkumu bainahum thumma yatawalla fariqun minhum hum mu'ridun dhalika bi annahum qalu la tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftaqun Allah ya ce to wa man yatawakkala ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah azizul hakim Allah azizu milli aziz mabuwayi akwai azza ya azzu akwai azza ya izzu akwai azza ya uzzu kore da ma'arci dukkan su sun tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala to fa inna Allah azizul hakim Allah mabuwayi na hakimin kuma gwani na to biyarsa an karo da waɗannan saboda azizul Allah mabuwayi na in kuka ga ya baku nasara ba wanda isa yi rijaye Allah damu hakimin kuma in kun ka ya baku nasara ku ya san kun cincince ta shikenan ba shikenan ba duk inda kaga Allah ya arabu daidai na ko kashe ka an kai to hikima Allah kenan ku san kuma fahimta tunda tana yiwa in kan rayu ka zan kai ka cika daga ba sai Allah ya gara ka mutu ka shiga aljanna fa amma al-gulamu fa kana abawahu mu'minina fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma خير منه زكاة وأقرب رحمة إيه to anan ilmul munasabat kenan sunayen Allah duk inda sun kazo cikin alqur'ani sai ka hada su mi yasa aya ta kulli da wadannan karkari da wadannan sunayen guda biyu sai kai ilmul munasabat bainan fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi to mun gane wannan kiko anan Allah rahmah wa man ya tawakkal ala Allah sharadina duk wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah azizul hakim Allah mabuwayi na mai hikima wani wani iri a wani sharadi da jawabi eh to to fa inna Allah azizul hakim jumla ce jawabu sharadu an shahid to me yasa an kace an shahid ga fa'un tashmi wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah an rama da zuwa yi bayanin wannan ana kiran shi jawab na ashaf lil muwafaqa ba shi ne jawabin shakka domin an ce wani ya taukar Allah ya mufassara wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah azizu hakim to Allah mabuwayi na kuma mai hikima to in ba a dogara ga Allah ba kuma Allah ba shi ne azizu hakim ba wa man yatawakkala ala Allah yansuruhu Allah an gane ko kenan sai zaman to shine jawabin shart wanga dalilin jawabin suke kiran shi amma ba jawabin bane don in kuma ya tawakkal Allah fa Allah azik to in ba dokar ga Allah ba kuma Allah ya azizu hakim ba ayyuwa cikin Qur'ani yawa gari na ga muku rike shi don ka aka maka shi to to ga inda tawjihul qira'at yake sai Allah subhanahu wata'ala ce walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ko wa dhuqu adhab alhariq walau tara da dai ka gani na ana magana ne da manzo sallallahu alaihi wasallam asalin shi walau tara ayuna tafa'alu kina sai an ka shayi alhamza kina ainul fi'l mahdufa tara asalin shi ta'al al-rabb eh to ina alhamza tar'ay tar'ay taf'al ina ay babu walau tara da dai ka gani an gane ko iz yatawaffal ladina kafarul malaika ibnu amir ad-dimashqi ya karanta ta tawaffal ladina kafarul malaika ina al malaika nan jam'u taksirin wasu kace asalin shi daga malakul ya mallaki abu wasu ka ce a'a ma asalin shi ma'alakun ma'alak shi ne wato abinda an ka tura to tun da asalin shi ma'alak sai an ka shahi maf'al sai an ka shahi alamun za sai kuma malak ba sai kuma fahimta ba kadiba ibn jalil tabari cikin suratul baqara in kadiba can cikin kristoshi na inda an kawo mala'ika za ga wannan idan na ga maka bakin nan kuma na wuce in ka yarda ma to in baka yarda ba ma ni na yi gaba to ya an ce ita tawaffal ladina kafarul mala'ika kaga saboda shi mu'annas ne ghairu haqiqi jam'u taksir ne kuma yana ta'un kaga sai an ka an ka ce ta tawaffa ba dan su mala'iku mata bane tunda ba mu dalilin cewa su mata ne ko maza id ya tawaffal ladina kafarul mala'ika saboda jam'u taksir an gane ko mu'annas ne ni ana iya sami shi ta'un ko kuma ce al mala'ikatu ta'un din nan mu'annas ne ni مجازي بحقيقي با ko jam'u taksiri zakkar wa yu'annas wa qala niswatun fil madina bace wa qalat niswatun fil madina ba kan gare ko kina akra'at jamhur ya tawaffa alladina kafaru al mala'ikatu da ka gani lokacin da mala'iku suke dokar ran kafirai kaga al mala'ikatu shine fa'il alladina kafaru shine ni maf'ulun bihi alladina nunun kinan fathan nan fathatul bina'i wa laysa fathatul i'rab domin shi allazi ne kullu haka nan na kaza ba duk da yake ibnu malik ya kawo wadansu larabawa suna ce allazina in shi na cikin su mishi i'rabi da ya'un fi halatil jarri wan nasbi kuma su kawo mai wawu fi halatil rafi amma lugha ce wadda take ba muntashira ba yace wa ba'dhum bil wawi raf'an nataqa yace to Allah ce yadribuna wujuhahum suna bugun fuskokin su wa adbarahum da bayan su nan tutliqa al-juz'u wa urida bihi alkullu ba wai fuskar iskaru da baya ba kafirin gida sai na rasu ta ko'ina Allah ce to wazuku azabal hariq ko kuma an ce gaba da baya to an ce gaba da baya shi ke wazuku azabal hariq kinan wayu qalu lahum duqu azabal hariq ko wa taqul lahum al malaikatu duqu azabal hariq ko dan dane azaba ta kuna Allah kai mu sani sai Allah ce zalika bima qaddamat aydikum wannan shi ne abinda hannayenku sun ka gabatar nan ba hannu dai aka yi ba na an wada hannu utulikal yadda ko wuri da bihi al'a'uba dukkan gabansu don ba hannayen su daga sabo ba saboda galibin aikin da ta'adam suke yi da mi da hannu da yake yi shi wa anna allaha laysa bi dhallamin lil abid allah bai kasance ba mai zalunci ga bayi in tabe ana akwai su abubuwa da kamata mu faɗa kafin mu wuce idan muka duba wato ibi ya tawaffal labi na kafarun mala'ika an gane ko yawwa nesa an kawo allabi na kafaru saboda a kawo wajihu bina ulkhaba kamar da zagayen kuɗin ashu yana kawo da ce wajihu bina ulkhaba me yasa an ka ce yadda ribu na wudu hawan mu'adbarahu da nan kafirun muminai kenan ba haka ba haka za su mutu ba innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu mun gane ko kenan dan da aka ce alladina kafaru dan abaka mafhum an gane ko to na biyu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ba yana nuhin ba ka taho in kahiri zai mutuwa ka zo ka ga mala'iki na kan satai yana mamarar shi mas'ala ce game da malusu ta gaibiyya ce amma dai tabba haka shina faruwa don kakka zo ni kahiri ka ga ya mutu baka ji ana bashi kum kum ba ka ce a to ina na a ba haka da ake yi to sannan da an ka ce bi ma kaddama ta aidikum mun ce utlikal yadu uridu bihi al'adha sannan wa anna allaha laysa bi dhallamin lil abid to dhallam siga ce ta mubalaga Allah bai kasance mai yawan zalunci ga bayi ba a to kina Allah yana zalunci a a sai sun kace to wanga dhallam nafiyul azlamiyya la yadullu ala nafiyul dhulm amma malamai suka ce to ai akwai ayyukan sun bayyana zalunci kwata kwata wala yuzlimu rabbuka ahada inna allaha la yuzlimu mithqala dharra sai ka dauke shi ba sun kace a shi zallamu kin dalilin kawo shi mubalaga ce dan saboda idan Allah yayin zalunci to da danganta zalunci zuwa ga Allah yafi muni to saboda haka gana sai an ka kama shi ta mubalaga saboda abin in wajen shi ne dole sai ya girma ba sai ko mun fahimta ba laihin yaro na babba ai ba ɗaya ba ne wasu malamai su ce a zallawa na hankalta ma kasara saboda al'abid kasiri ne sai aka kawo zalla saboda fidil kasara ba sai kuma fahimta ba saboda yawan bayan da an kankalta mashi sai an kawo mubalar to akwai dai maganganu na malamai karkashin wannan kadiba cikin littafin tafsiri daban-daban kadiba cikin dafu'u ihamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh العلامة القرآني محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين تو آية تقبا ود ذا آه كافي مجي آية تقبا نن إن الله تي ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ذلك بما قدمت أيديكم إن وانا يلا نقول شيوا كافرين سبوا لأبن دا دا أبن sun ka aikata ne aka musu wannan to sai zaman toke nan duk wanda ya aikata aiki na kafirci irin wannan hukunci ya yi ya haushi da haka ka gama Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratu Muhammad ko suratul Qital innal ladina taddu ala adbarihim ko wadanda sun ka juya sun ka bada bayanin ba alimata bayyana lahum huda bayan shari'a ta bayyana gare su ko ash-shaytan shaytan sawwala lahum ko shi ne mi sauwala lahum ya kawata musu waɗannan ayyuka ina fata an fahimce wa amla lahum kinan shi ne musu wato musu imla'i ma'ana shi na ya dora su akan wannan hanya an gari ko ra'ata abu amur ibn al'ala an gari ko albasri wa umliya lahu sai an kai musu kada ya cewa an kai musu talala ko ko an ka gaya musu abinda za su aikata imamu yaqub ya karanta wa umli lahu wa umli an gane ko to wa umli nan sai kiran ya zama to domini yana kuma zuwa ga Allah kiran Allah ne musu talala wa umli lahum inna kaydi متين أسر وأملي فعلين مضارئي مرفوع على مترفه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وسأل الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنتي ما ودان da sun ka kyamaci abin da Allah ya saukar sun fiukum fi ba'd al-amr zamu muku da'a cikin sashen al'amura kaga ba dukan har da kairi ashe bai bai mutun cikin da abu gaba daya ina ga wanda ga cewa duk abin da yace ka bi shi kaga wanda ya dauke ka sakari kahire na wasu kace fi ba'd al-amr wallahu ya'lamu israrahu Allah subhanahu wa ta'ala ya san israr israr sai da munto wato masdar ne na asarra yusirru israran kina Allah ya san sirrin da sun ka aikata qira'a ce ta Hafs rawi na Asim da kuma Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta israrahum sai sun karanta wallahu ya'lamu asrarahum jami'i na sirr Allah ya san wato asirran su sai Allah ce to fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yaya halin su zai kasance idan mala'iku su karɓi ransu ya zuribu na wujuhun mu adbarahum ko suna bugun wuskocin su da bayan su sai Allah ce zaki bi annahum muttaba'u ma askhata Allah saboda sun bi abin da zai jawo musu kecewar Allah kushin Allah wa karihu ridwanahu shi ba ya karanta ridwanahu sun kyamaci yarda Allah abin da zai sa a samu yarda Allah musulunci kenan fa ahbata a'maluhum sai Allah ya fata ayyukan su kenan kaga nan duka Allah ya faɗi illa can ya ce zalika bima qaddamat aydikum abinda hannayenku sun ka aikata an gane ko nan kuma sai ce zalika annahu tabu ma asqata Allah wa kalhu ridwanu nan an baka illa da ke sawa abu ji huskan mutum da bayan shi cikin anfal da kuma cikin suratul kita wallahu ta'ala a'lam ayat da zamu tashi akan ta gaba aya ta wato abin nan eh 59 inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu sace mi innahum la yu'jizun adalla wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu nan muna da wato qira'at daban-daban imam hafs wanda rawi ne na asim da hamza al-kufi da imam ibnu amir sun karanta wala yahsabanna an gane ko da kuma wato imam abu ja'far shi ma ya karanta wala ya hasabanna imam shu'ba ya karanta wala tahsabanna ya an ce wala ya hasabanna su kafin rikinin kasu yi zato shi ne fa'i wala tahsabanna a ƙira'ata shu'ba kai mai saurari kakkai zato wala tahsabanna anta kina alladina kafaru sai zaman to shine wato mafuli na tahsabanna tunda akwai fa'il cikin shi sauran qura sun karanta wala tahsibanna kakkasa zato nan ana fara ne da manzo sallallahu alaihi wasallam koko kai mai saurari kakkai zato ba sani ko mun fahimta ba to kenan nan qira'ata hafs da abi ja'far da hamza da ibnu amir wala yahsabanna alladina kafaru kada kafirai su tsammani su ne fa'ili an gane ko kinan an fusa hun kasu sa tsammanin kawunan su saba ku sun cira sai ka kaddara an fusa hun amma wala ta saban da labi na kafaru saba ku ce allabi na kafaru shi ne mafulul awwal saba ku shi ne mafulul asali kasu sa tsammanin sun cira an gane ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ce min innahum la yu'jizun su ba za su ci ba imam da ibn amir al-dimashqi ya karanta annahum la yu'jizu wasali ko mun fahimta ba sauran qurra sun karanta innahum la yu'jizuna dan karanta innahum la yu'jizun ya zan ya zan istignafi kinan wata magana ce in an karanta da annahum la yujizun sun kace ala isqatil la li annahum la yujizun kada kafirin su tsammani sun yi sun tsira sabaku sun tsira domin su ba za su yi ba ba za su buwayi Allah subhanahu wata'ala ba kadiba wajen innahum la yujizun kinnan a cikin wato ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun ya kawo qira'at daban-daban waɗanda akwai masu tashdidi la yu'ajjizun da sauransu ka koma kuma ka diba cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a shafi na 564 da shafi na 800 da 93 daga karin bayani akan waɗannan mun gane ko a cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an wajen wala hasabana alladhi kafaru sabaqu annahum la yu'jizun sunna qira'ata hafs da ibnu amir da hamza da abu ja'far an gane ko yawwa da kuma idris wanda idris wanda rawi ne na khalaf a cikin abin nan wa ishaqa ma idrisa an khalafin tala inji ibn al-jazri a cikin durra kiran wanda sun karanta wala yahsabanna sun kace qira'at da tazo da ya'u sun ka ce an yi mata واحتج لقراءة الغيب بالسياق أهم كتاب السياق فقد ذكر الذين كفروا في قوله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا كو تسي أنك فهم لا يؤمنون كذا أنا مقرأ إلى ضمير الغيبة سنة أنك كاو الذين آهدت منهم بأتي منكم ثم ينقضون عهدهم sai an kace wala yahsabanna ina sai zamanto alfaz ke sun kuma akan usulubi na gaiba ko ba garan bane yawa ita ko qira'a la tahsabanna akwai iltifati cikin ta ko ba ka ba kafin mu je aya ta gaba sai mu koma wajen hadda alqur'ani tun sun kawo inna sharra dawabi inda allahi alladhina kafaru akwai aya can farkon farkon farkon anfal inna sharra dawabi inda allahi summul bukmul ladina la ya'lamun can kaga da kace inda allahi summu nan ko inda allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun aya ta gaba wadda zamu dauka cikin tawjih na al-qira'at ita ce wato aya ta 60 sittin da ɗaya duka akwai taujihi na wato alkira'at ba sani kuma fahimta ba Allah ya ce wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa ku yi musu tattare duk abinda kun ka samu na ƙarfi kina al-i'dadul hissi wal ma'nawi akwai wani doctor general na kasar Saudiya ina ganin liwa dan ce liwa shine general ba liwa a wancan na tuta ba an gane ko general na yaki ya yi littafi al-istidad al-hissi wal ma'anawi na mace sunan mastaskin shi akan wannan yinka akan yaki a musulunci da ka'idodin yaki da komai an gane ko eh ka neme ta ya ya doktora kuma cikin at-tadabirul waqiya kamar matakan da ake doka wajen hana afkuwar munanan laifuka a cikin al'umma masali kuma fahimta ba yawwa to sai wannan aya ta wa'id dulahum mustata'atun min quwwa kun mustatalin duk abin da kuka samu da karfi min quwwa in mun gadi ba hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sahih muslim yace ala innal quwwa ar-ramy ko to dan ba yana nufin karfi kawai ba halbi kawai kuma yana nufin halbi da kibiya ba a a duk abin da aka halba ba ba sai ko mun ta tun da kibiya yanzu ai ba karfi ta ba yanzu abin da aka zance misir ko makami mai linzami su ce mai komi yanzu ma misir kin masai hypersonic wanda yanzu rashi ita ce gaba a cikin shi da irin makaman doki da aka halba su ne yanzu karhen yanzu in ka to da kibiya mallan ko abin daga wasu shafi kamar da nisa to arrami da ya ce bai ce kibiya ba bai ce assahamu ba mun gane ko don mu gane abin da nasu yake son ya ce min kuwatin na daga karfi to karfi kuma kala biyu ne akwai al'uwa al'isiyya akwai al'uwa al'manawiyya mu tashi mu yake su yanzu da internet shi ba abu ne mai kyau domin akwai al-ghazwul fikri suna yakar tunanin matasa to don haka dai ba a ce duk karfin da Allah ya shar'anta ayi aiki da shi to ayi aiki don musabatun min kuma shi yasa yin wa'azi da da'awa jihadi shi ma abu ne da ake ana bukatar shi sai Allah ce to min ribatul khayr da daurarin dawaki dawaki dawaki ana amfani da su wajen yaki ko yanzu ana shiga wurare wadan su da dawakai amma dai kana iya cewa kuma yanzu da abin ga igwa igwa alramba eh dan doki yanzu ana yaki da shi amma can ba a rasa ba sai ce turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum turhibuna imamu ruwais wanda rawi ne na yaqub ya karanta turhibuna ya an ce turhibuna daga arhaba yuhibu irhaba kuna ba da tsoro turahibuna kuma kuna ba da tsoro daga rahaba yurahibu tarhiban amma da jin rahaba yurahibu tarhiban yahi arhaba yuhibu irhaba karhin ma'ana idan da mutum kuna ba su tsoro ko kaɗan ko kuma turahibuna kuna ba su tsoro mai yawa yahi mu ce duk ma'anar su ɗai ba da tsoro gaskiya turahibuna yahi ba da tsoro ku ba su tsoro kwarai adu wallahi makiyan Allah wa adubokum makiyan dama duk makin Allah ya makin kuna wa akhari da min dunihim akwai wadansu ba su ba an gane ko kadiba cikin tafsiri na ibnu kathir da kuma ad-durrul masun fi ulumi kitabin wa kuma kaga min dunihim din nan su waye akhari ake musu la ta'lamunahum ba kusan su ba Allahu ya'lamuhum Allah ne ya san su kuma garan bane to wa ma tunfiqu min khayr min shay'in an gane ko fi sabilillahi can cikin ali imran sai ce wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bi ali dan ko ce wa ma tunfiqu min shay'in sai qara bi sabilillahi sannan ya ce wa fa ilaykum wa antum la tuzafun duk abin da kun ka ciyar fi sabilillahi don Allah don daukakar da kalimar Allah yuwaffa ilaikum za a cika muku sakamakon shi waye da suka sakamakon ai Allah ne ko wa antum la tuzlamun ku ba za a zalunce ku mun gari ku to da wannan ne zaka turawa sun ka kito al-irhab kaga kalmar irhab ma cikin Qur'ani sun ka debo ta terrorism wanda daga yaren mutanen girka sun ka dauko shi tsoro shine terror sai aka ƙara risu sai zaman to kenan ya kuma mazhaba mazhaba ka bada tsoro alhali kuma su turawa da suke zancen bada tsoro ƙarya suke waye yakin duniya da farko su waye yakin duniya na biyu su yan protestant da yan catholic a zamanin usulun islam wa yana sun kashe dubban juna waye wanda je da wanda ya mamaye kasarka da kai da kakka da kasarka cin kowane da dan ta'adda al'arma eh to da iraki da america wani na mamaye kasar wani to don mi da a ce musu ɗan iraki yan ta'adda da iraki da afghanistan da amerika wani na mamaye kasa wani waye da ta'adda yau amerika ita ta jiwa makamin nukiliya a hiroshima da nagasaki ta halakar da mutane a kasar japan wanda ya jiwa makamin nukiliya shi da ɗan ta'adda kukun da aka jiwa ma domin kuna saka da ba da ana cewa da 'yan ta'adda ana mamaye kasashe da kasashen laraba da kasashen afirka da kasashen duniya ku ne ke mamaye kasashen mutane kuna ce mutane 'yan ta'adda ya kamata a sa ɗan ta'adda sannan da wanda an ka kashe ma mutum guda da wanda kashe miliyoyin mutane wani ya ɗan ta'adda su ya kashe musu mutum guda sai su gaya ma duniya amma su sun zo sun kashe miliyoyin mutane a kasashen waɗansu kuma ba ba a ce musu 'yan ta'adda wasu digon fahimta shi yasa wanda matsala ta irham yana da buƙatar musulmi su tashi su gane ta da kyau almuhimmu ne duk inda ta je ta kawo abin da ya kamata mu gane shi irhab din nan yana da rukunai sharuɗa alarama malamai sun ce za a ba shi sharuɗa guda uku lokacin muna saudiya a ma'adar ali na rabitatul alam al-islami majalisar malamai ta duniya an yi forum kamar taro na kan ta'addanci a duniya don a wayewa mutane kai da abin da yake faruwa to shugaban 'yan sanda na makka lokacin ya zo ya ce to babu lokacin da zai magana doguwa ya ce amma in ana son a gane rukunan ta'addanci abu uku za a ɗauka fa'un guda uku na ci fa'un ta farko alfata a samun yaro matashi mai kunciya domin galibin masu iya dokar bindiga a ji a halbawa wurin bindiga matasa na tsoho don shekara 60 kana bashi bindiga a daidai samu toshi sallah to alfata ke na biyu alfaƙir a a ya ce na biyu alfikir a samu tunanin da za a sa bai na cewa musulmi kahin raina shi ce shi kashe su to mutai na uku mutai na uku ce alfurus na samu kuɗi a ba su tun da kuɗin za a siyo makamman da kuɗin kuma za a ba su su yi su yi azak an rama kaji su to ni kuma ina na ina tsoron shirci ya kamata a ƙara guda sai a samu alfasa basari kuma fahimta to da haka ne ta'addanci da suke cewa sannan abin mamaki kai alaramma aya cikin Qur'ani ta cewa ai dole mustafatun min kuwa ku mustatalin iya abin da kuke shi da kanki mu musulmi ne an kai ma wannan umuri ko to idan mun kai sakaci mun kake neman ilimin da zai samu kare kasashen mu safa ba da haka wanda ga ganin musulmi su karanta fizik da shimi haramun ne kai kana ba neman ma mutane su abuka da cikin sabon Allah to don haka duk wani ilimin da zai taimaka mana mu kare kasashen mu da addinin mu ya kamata mu neme shi ta hanyar da kuma musafa wa shara to kai aran ma cikin bibin ko bible an ka ce idan an ka fara maka mai a mikinka na dama sai ka yi ka ba da haku sai a fara maka mai mun kuma musulmi an ka ce mai tattale to shi ne sai abu ya kuma kwantarar wai wanda an ka ce ya an fara mai mai bangaren dama shi ba da bangaren haku a fara mai mai sai makamin nukiliya shi ko wanda an ka cewa idu lawan fasa zata bin kuwa sai ta yi kwana wallahu musta'an an gari ko? to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah wa in janahu lis-salmi in sun karkata su kafirai lis-salmi zuwa gami zuwa ga wato zaman lahiya an gari ko imamu shu'ba ya karanta lis-silmi da zaman lahiya an gari ko mana suna sun aiki ya fajnah laha Allah ce to ka karkata ba a ce lahu ba domin as-silmu ko as-salmu wa annas ne wato abin nan majazi tunda ba ce lissalmati ba ko lissilmati fajnah laha ka karkata wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kaka ce a in mun yi yarjejeniya da su shirya wani da su a in dai sun ka zo sun ka ce ai shiri ai shiri da su in an ga akwai maslaha wa amma innahu huwa as-sami'ul 'alim Allah shi ne as-sami'u mai ji game da abinda suke faɗi da wanda kuke faɗi al-alimu masani na da niyoyin da niyoyin su ka duba cikin al-qira'at wa athruha fi tafsir wal ahkam a shafi na 921 wannan aya ta 61 nan ma insha Allah zaka ga bayani kan wannan dan ya kamata mu jaburki abinda muka faɗa da mutum da Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته